أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد وشاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a nan nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan rana ta laraba wanda yau goma sha takwas ga watan ramadan ko kuma ina jin haka ne ko? sha takwas ga watan ramadan hijiran manzo alaihi salatu wasalam ko da yake na jin alhamis ne ko? alhamis wannan rana ta alhamis wanda yau sha takwas ga watan ramadan hijiran manzo alaihi salatu wasalam daga maka zuwa madina 1445 wanda kuma ya dace da ainihin 28 ga watan uku miladiya 2000 da ashirin da hudu muna cikin tafsirin suratul qital sura ta arba'in da bakwai daga wato ainihin jerin surorin alkur'ani daga albakara wannan aya ta talatin da ɗaya da aka karanta da ta da biyu mun so mu bayani akan aya ta talatin da ɗaya jiya lokaci mana halinsa Allah subhanahu wata'ala ya ce wala nabluwannakum tabbas sai mun jaraba ku hatta na alamal mujahidin minkum domin musamman masu jihadi a cikin kuma sabirin da masu haƙuri wa nabluwa akhbarakum kuma mu jarraba laburanku ko labarunku wannan aya tana daga cikin ni'ima da Allah yi wa bayi ta yadda kafin abu ya zo a sanar da kai a sanar da kai faruwar abu komai nauyinsa cewa kaza zai faru to yana da ɗan ɗaya kewa akan ya faɗo maka katsaha kuma ba ita ce kaɗai aya da Allah ya rantsuwa cewa zai jarrabe bayi ba wannan ayoyin suna da yawa a cikin alkur'ani Allah yana ta wala nabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين kaga anan ma Allah ce wala nabluwannakum wallahi sai mun jarraba ku bi shay'in da dan wani abu dan kadan dan a nuna cewa ba mai nauyi bane duk da cewa dan adam ba zai so wannan abin ba komai kankantar sa min alkhawfi na tsoro wal ju'i da yunwa wa naqsin min al'amwal da kuma tawaya daga dukiya wal anfus da kuma rayuka was samarat da kuma 'ya'yan itace kayan marmari wanda dan adam yake amfani da su kun ga ita ma wannan ayar Allah ya nuna mana wannan abin zai faru kuma sai da Allah ya kawo lamul qasam wala nabluwannakum to wannan ni'ima ce Allah subhanahu wata'ala yi mana illa jarabawar kowa da irin wacce ake masa wato yadda ka san a ce ga ajujuwa aji ɗaya da aji biyu aji uku aji hudu kowa akwai yadda kwashin fefa yake zo masa wani allah in ka ce sai ka amsa kwashin fefar wani sai ka faɗi ko da kana sama da shi a girman aji to amma wannan abubuwan da allah ya jero ba wai su kaɗai ne ba in muka duba bishai minar haufi tsoro walju'i yunwa naqasin min al'amwal dukiya ta tauye wal anfus kuma ya zamo an rasa rai mutum ya rasa mahaifi ko ɗa ko mata ko ɗan uwa wasamarat a rasa abubuwa wanda suke na 'ya'yan bishiyoyi wanda duk abu ne wanda za ka ce an tauye ɗan adam to ba shi kaɗai ne jarabawa ba wani bulukun bisharri wal khairi fitna muna jarraba ku da sharri da kuma alkhairi yayin da aka jarrabi wani da yunwa to wani da koshi ake jarraba shi yayin da aka jarraba wani da talauci to wani da wadata ake jarraba shi yayin da aka jarraba wani da kaskanci to wani kuma da ɗaukaka ake jarraba shi kowanne yana kan ma'auni ne na jarrabawa abinda zai yi ƙoƙari ya ga cewa ya ci wannan jarrabawar in yi ci jarabawar to shi kenan bukata ta riga ta biya kuma allah sai ya faɗa ke cewa wala na buluwan na kun hatta na alamar mujahidina wannan mun yi bayani duk wani abu tun kafin ya faru allah riga ya san shi na alama shi ne ya zama mun bayyana anan sai malamai suka ce ana nufin ilimi wanda ake gina hukunci a kansa akwai ilimin da ba a gina hukunci a kansa akwai ilimin da ake gina hukunci a kansa alal misali yanzu da alkali zai ga wani ya yi wani ta'addancin da za a iya hukunta shi misali alkali ya ga mutum ya yi sata a cikin hirzi kaga hukuncin wanda ya sata a cikin hirzi a yanke masa hannu ko kuma wane ya kashe wane to alkali ba zai yi hukunci da wannan ganin nasa ba a shari'ance da za a kawo mutumin a kotu shi ma alkalin sai ya nemi shaida ba zai ce nema shaida ne a gabana aka yi ba a ba a wadda ta fuskar shari'a sai dai a kawo shaidu da za a yi wannan ɗari bisa ɗari a gaban alkali masu da'awan haƙƙi su kawo abinda zai ce masu kawo shaidu in ba su kawo shaidu ba sai ce to ba da laifi duk da shi ya gani amma da za a je gun wani alƙalin da zai shari'a ba shi ba to a ya kai shi a matsayin shaida ya tabbatar ya gani to kun ga wannan ilimi nasa na farko da ya san an yi kaza ba ilimin da za a gina hukunci a kai ba ne ba tun kafin mu zo duniya allah ya san me za mu yi to amma kuma Allah ba zai hukunta ka da wannan abin ba sai abin da ka zo ka aikata kai da kanka to shi yasa malamai suke suke kiransa ilmu zuhur ilimi na bayyanar abubuwa wanda za a baka lada in na kirki ne in kuma aka ne a rubuta wa mutum ainihin zunubi to shi hikimar shine ya zama an tantance kamar yadda na faɗa mana yanzu duk a cikin masallacin nan ba wanda ka isa ka nuna ba ka taɓa mu'amala da shi ba ka ce wani ba na kirki ba ne kuma ba wanda ka isa ka ce na kirki ne ɗari bisa ɗari amma da za ka kyautata zato ga baki ɗaya to amma sai ta fuskar mu'amala sannan za a iya gane wane ne wane wane ne wane Allah subhanahu wata'ala ke cewa ma kana Allah liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta ya mizar khabitha min at-tayyib Allah ba zai taba barin muminai a yadda suke haka ba kawai wani mutumin kirki ne wani mutumin kirki ne Allah ba zai bar mutane a wannan ba hatta ya mizar khabitha min at-tayyib har sai Allah subhanahu wataala ya tantance ya ware mutumin banza daga wanda yake ainihin na kirki Allah subhanahu wataala sai ya nuna a sarari wani mutumin kirki ne wani ba mutumin kirki ba ne ba to wannan shi ne hikimar a fito da mutane ƙanara kuma ko da ba don komai ba allah subhanahu wata'ala yana cewa an tun shuhada'ullahi alal ard ku dinnan ku ne shedun Allah subhanahu wataala a ban kasa to nan Allah subhanahu wataala ya kawo dalili Allah zai jarabe ka da sharri dan a gwada ka abinda baka so zai jarabe ka da alkhairi abinda kake so a ga zaka gode ma Allah subhanahu wataala akan sa ko kuwa wannan jarabawa hatta annabawa Allah subhanahu wata'ala ya jarraba su shi yasa wani hadisi yake cewa aktharun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal wanda Allah ya fi wa jarrabawa mai nauyi to su ne annabawa sannan kuma daidai kurji daidai ruwansa gwargwadon darajarka gwargwadon jarrabawa da Allah subhanahu wata'ala zai maka wannan domin a fito da abin ya zama fili kunga lokacin da aka je yakin hudaybiya ko kuma manzo aka yi sulhin hudaybiya manzo alayhi salam sai tafi makka ya je hudaybiya mushrikan qurayshawa suka nuna basalamunta ya shiga makka ba aka zauna a wannan wurin sahabbai duk wata damuwa da bacin rai sun yi na su duba doguwar tafiyar nan ga darajar manzo alaihi salatu wassalam gani ya ta ziyartar ɗakin Allah duk wannan abubuwan a ce manzo Allah bai shiga makka ba to kuma Allah subhanahu wata'ala sai yake ce wa sahabbai ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib Allah ke ta yaku masu imani Allah subhanahu wata'ala zai jarrabe ku da wani abu na dangin farauta zomo ne gada ce barewa ce wani naman jeji ne wanda za ka je neman ruwa a jallo da gumin goshi da ƙarka iya samowa to Allah sai ce zai jarrabe ku kun ga Allah yana cewa uhilla lakum saydul barri wa ta'amu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saidul barri ma dumtum huruma Allah ke cewa ya halatta muku farautar ruwa da kuma abincin me ake nufi da farautar ruwa mutum ya kamo kifi ko duk wani abu da yake cikin ruwa fa'amuhu shine mai tatuhu abin da ya zama mushe mushen kifi mushen me inda na ruwan ya halatta ka ci wannan mushen to amma Allah sai ya ce wa hurrim alaikum saydul barri an haramta muku farauta ta kan tudu ma dumtum hurma inda kun yi harama ta aikin haji ko umara ko kuma kuna cikin area harami to sahabbai ga wannan bacin ran ga damuwa ga karancin guzuri kawai mutum sai ya gada ko barewa ta shigo cikin hemarsa zo mu ya zo ya faɗi kan kafafuwarsa da fasin sai ya sha wahala Allah ce tanaluhu aidikum zaka iya mika hannu ka shako shi ka kamo ware ma hukum zaka iya soke shi da mashi Allah yayi wannan ne allama Allahu man yakhafuhu bil ghaib don Allah ya san kuma dama Allah ya riga sai dan ya bayyana wa yake jin tsoron sa a boye to kenan ashe jarabawa ya kai bawon Allah tunda har Allah ya rantsuwa yace zai yi ta ka tabbatar da cewa zai jarrabe ka ko dai bi sharri ko bil khairi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cin jarabawar shine abin nema in har ka ci jarabawar to abin da ake bukata kenan to Allah subhanahu wataala yake cewa wasabirin kuma domin Allah ya bayyana masu haƙuri haƙurin nan dukkan nau'ukansa haƙuri akan bin Allah haƙuri a kan nisanta sabon Allah haƙuri a bisa jarrabawoyi da Allah subhanahu ta'ala zai wa ɗan adam wanda ba ya son wannan a shekinan duk lokacin da kajan ambaci kalmar haƙuri to caji kanka a wannan ɓangarorin kajiya kake kana da haƙuri a wajen bin Allah ko da wadata ko da talauci ko da ɓacin rai ko da walwala kana da haƙuri a wajen bin Allah akan wannan abubuwa abubuwan nan da Allah ya ce ai kana yi gwargwadon ikonka sannan kuma Allah ya jarrabe ka da wasu abubuwa na saban da kana son su ana yayin abun kana iya kauce musu dole sai ka yi haƙuri haƙurin zai sa ka kauce ma wannan abu duk yadda ranka yake son sa sannan kana yin haƙuri akan aqdarullahi almu'lima kaddarori da Allah zai jarrabe ka masu raɗaɗi cuta a jikinka talauci raba ka da wani abin da kake so na dukiya ko makusata za ka yi haƙuri akan wannan kaga wannan shi ma cin gashin kansa yake yi ko ka yi wancan ka yi wancan ba kai wannan ba da sauranka ba ka zamo daga cikin masu haƙuri ba sannan Allah subhanahu wataala yake cewa nabluwa akhbarakum abinda ma kuke fada kuke furtawa to Allah subhanahu wataala zai jarraba wani lokacin dan adam zai dunga alwashi ya dunga kartar ƙasa cewa in Allah ya yi mun kaza zan yi kaza in na samu kaza zan yi kaza wa minhum man ahada Allah لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتوا من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون daga cikin su akwai wanda yake ma Allah alwashi da alƙawari la in atana min fadlihi har in Allah ya bamu daga falalarsa ya azurta mai yalwata mana to la nasaddaqan zamu sadaka wala nakunanna min salihin za mu zamo a cikin nagartattu yanzu daga cikin talakawa wanda ba su da shi wani ya ce wallahi ina ganin beken masu kuɗi ai in ni ne alhaji wani wallahi shigar azumi fitarsa sai na ce yadda mutum kaza sai na bada buhun kaza sai na yi kaza kaga dai an faɗa da baki to Allah zai iya ba shi abin da ya ba wanan ko ma ninkin sa to anan gizo yake saƙa wa aqsamu billahi jahada aymanihim لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون za su dunga rantsuwa makular rantsuwarsu la'in amartahum ai in kai masu umarni zuwa fita yaƙi na ya harjun za su fita ba wanda ba baran ɗaka Allah ya ce kai ku karku yi wata rantsuwa ba'atukum ba'atun ma'arufa biyayya kusananniya ce ta fatar baki ma'ana ba za ku fita ba wa ka samu billahi jihad aymanihim la in ja'ahum rasulun la yakununna ahda min ihda al-umam falamma la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura rantsuwa suke fa su larabawa a lokacin suna kwafa Allah ya ba yahudawa annabi Allah ya ba nasara annabi annabi Musa shine annabin yahudawa annabi Isa annabin nasaru su larabawa suna ganin an bar su baya aida su Allah ya ba manzo sai su fi kowa biyayya la in ja'ahum nadhirun har in wani mai gargadi ya zo masu la yakununna ahda sai sun zamo su ne mafi shiriwa min idal umam sama da dukkan al'ummatan da Allah yi to shi kenan ga manzo na alaihissalamu Allah ya aiko sun cika alkawarin a'a falamma ja'ahum nadhirun yayin da mai gargadi ya zo musu ma zadahum illa nufura bai kara musu komai sai guje wa gaskiya to shi yasa malamai suka ce ba a san ka dunga alwashi kafin ka samu kaza an ce na zaune gwanin kokawa za ka ga aida an kama kafar da an kayar kai baka san abin da yake ji ba duk lokacin da ka ga kusuri gun wani yi masa addu'a cewa Allah ya ba shi lafiya kai kuma kada ka cika baki domin ka iya cika bakin kuma a jarrabe ka da wannan ɗin ka kasa kowa to shi sa Allah kita wa na baluwa akhbarakum labarun da kuke faɗa ma to Allah subhanahu wataala sai ya jarraba ku sai ya nuna cewa ku na gaske ne ko ba na gaske ba Allah ka ba mu ikon dacewa to sai Allah yake cewa innal ladhina kafaru tabbas wanda ya zama sun kafirta wa saddu an sabilillah suka kange mutane daga barin tafarkin Allah wa shaqqur rasula suka yi wa manzo alaihi salatu wassalamu turjiya min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan shari'a ta bayyana gare su lan yadurrullaha shay'a ba za su taba cutar da Allah da komai ba bal abinda zai biyo baya wasa yubitu amalahum kuma da sannu Allah subhanahu wata'ala zai bata ayyukansu Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa laifi akan laifi laifi akan laifi yana daɗa wa ɗan adam matsaloli a wajen Allah subhanahu wata'ala idan laifi ya zamo falon ɗaya sai tuhuma ta zamo falon ɗaya idan laifi ya zamo falon biyu tuhuma ta zamo falon biyu ninki uku tuhuma ta zamo ninki uku hudu biyar gwargwadon laifinka gwargwadon tuhumar da shari'ar musulunci za ta yi maka Allah ce innal ladina kafaru lalle wanda ya zamo sun kafirta wasaddu an sabilillah mun fada a wata haduwa saddu imma an yakuna laziman aw mutaaddiyan ko dai saddu ma'ana imtana'uhum anfusum anil iman su da kansu su kiyarda su yi imani kenan imtana'u ko kuma saddu ghairahum su kange wasunsu bayan kafircin su to kuma suna so waɗansu su kafirta abinda ake cewa buzuzun bakin rijiya mai neman abokin tafiya waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a abinda suke so ku kafirce kamar yadda su suka kafirce domin ku zama ainihin daidai to anan malamai suka ce duk biyun imtana'u anil islam wa mana'u ghairahum an sun hana kansu musulunci sun ki shiga kuma sun hana wasunsu shiga addinin musulunci kamar yadda bayani ya sha maimaituwa wa shaqqur rasula suka yi wa manzo alayhi salatu wassalamu turjiya in aka ce almushaqqa ko almuhadda an yakuna ahadun fi shiqqin wa anta fi shiqqin akhar wato kaman ga manzo alayhi salamu a hannun dama su kuma suna hannun hagu yana kamo hannayensu yana so ya jawo su zuwa dama su kuma sai suka yi turjiya suna cewa ba za mu iso ba to ya zama mushaqa ko kuma muhadda yuhadduna Allah wa rasula Allah wa rasuluhu fi haddin wa hum fi haddin akhar Allah da manzo suna bangare ɗaya su kuma suna bangare ɗaya kamar Allah da manzo suna cewa ku tsallako nan inda alkhairi yake su kuma suka ce allambur ba za su tsallako ba to ya zama muhadda mushaqa ja'in ja musu turjiya shine cewa shaqur rasula suka yi wa manzo alayhi salatu wasalamu ja'in ja suka yi masa turjiya min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan shari'a ta bayyana gare su wannan duka uzuri ne daga Allah za ta yi wa ka saba kayi ba daidai ba amma kash ilimi ne bai je maka ba da ilimi ya je maka za ka zubar da makamanka ka dawo a kan daidai to wannan ba da su ake ba min ba ma ta bayyana lahumul huda shari'a ta bayyana gare su sun fahimce ta sun fahimci gabas gabas ne yamma yamma ce amma sai suka zaɓi cewa su yamma za su yi Allah sai ke cewa lan yadurrullaha shay'a to ba su cuci Allah subhanahu wata'ala da komai ba kuma ba za su iya cutarsa a nan gaba ba a cikin hadisul kudusi Allah yana cewa ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni ya ibadi innakum lan tablughu lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ku bayina kakab ɗinku ba ku isa ku cutar da ni ba ballantana ku cutar da ni ma'ana sai ka isa ka yi abu sannan za ka yi shi aika shi turmi ba na wadan kare ba ne ashe kenan sai wanda zai isa sannan ma zai yi abu wanda bai isa yi ba ka ga dama ba a mazo wajen ba sai ka isa ka yi abu sannan za ka yi abinda hausawa suke cewa jelar rakumi ta yi nisa da ƙasa inda ba kwantawa yi ba to saboda haka duk abin da baka isa ka yi shi ba to ba ma za ka yi shi ba in ce ko su wanda suke kangewa daga shiga addinin Allah addinin ne ba sa so to Allah in ma an yi addinin ba a ƙara masa komai shi sa hadithi yake cewa da a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za ku zamo kaman ala'atka kalbi rajulin wa'idin minkum ma za da zalika fi mulki shai'a a ce duk halittar da Allah ya tun daga ta farko har zuwa ta ƙarshe tsantseni da takawa da bin Allah ya zamo kamar zuciyar manzo alaihi salatu wassalam kowa ya zamo kamar manzo alaihi salam a wajen da'a wannan ba zai kara ma Allah komai ba Allah ba zai karu da wannan ba to sannan a ce da da na farko na ƙarshe aljanu mutane su zamo fajircin su ya kai kamar na shedan ko kamar na Abu Lahab wannan ba zai rage wa Allah komai a cikin mulkinsa ba domin fajircin mai fajircin yake cuta Allah baya cutuwa da wannan ku duba mala'iku da Allah ya ambata ya musu jinjina yace yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun tunda Allah ya suke tsarkake Allah dare da rana Allah yace la yafturun malamai suka ce wannan gabar ta nuna mala'iku ba sa bacci ba sa hutu ba sa cin abinci tunda inda za su ɗanyi bacci ko su tafi hutu ko su cin abinci sun yanke amma Allah sai la yabturun ba sa yankewa sannan manzo alaihi salam yake cewa sama ta nisa kuma ya dace ta yi nishi domin babu wurin da za ka sa yatsa hudu face sai ka samu mala'ika ko dai ya yi sujuda ko ya yi ruku'u ko yana tsaye saman nan gabaki ɗayanta hadisi yana cewa albaitul ma'amur tun da Allah ya ajiye shi mala'ika dubu saba'in zai zo ya yi bauta ya tafi in ya tafi har abada ba zai dawo ba ku duba don Allah ka ce kwanakin shekarar nan kwana ɗari uku da hamsin da ‘yan kai ka ce dubu saba'in so kwanakin shekara nawa za ka lissafa ka ce na shekara goma ka ce na shekara ɗari ka ce shekara dubu ba wanda ya zai shekarun duniya sai Allah kuma duk mala'ikan da ya shiga ya fita bai dawowa to duk wannan bautar da aka yi da wacce take ana yi da ta nan gaba ba sa ƙara ma Allah komai a wani asar na cikin isra'iliyat isra'iliyat ana ɗebe kewa da su ba a karyatawa ko gaskatawa kai tsaye cewa duk wannan bautar da mala'iku suka yi ma'alla da shaidarsa idan alƙiyama Allah ta tsaya gabaki ɗayansu za su yi sujuda gaban Allah su ce ma abadna ka haƙƙa ibadatik Allah ba mu bauta maka irin yadda ya kamata a yi ma bauta ba Allahu akbar kai yanzu mai wannan yar shango-shangon bautar ta mu ta shekara na wuce gabaki daya kafin ka zamo mai ƙaƙƙe mustaƙimi kana bauta yadda ta kamata akalla sai ka kai shekara ashirin zuwa da biyar sannan ƙila ka samu saiti sauran shekarun kana ta shiririta kuma ita ma wannan ɗin dai ido kifi ido bado Allah shi ya san a wuni daidai nawa ne kuskure nawa ne barna nawa ce to wannan zai nuna maka ashe in dai har bautar mala'iku ba ta daɗa ma Allah komai ba to bautar mu babu abin da za ta daɗa ma Allah subhanahu wa ta'ala shi sa yake cewa lan ya Allah shi'a ba za su taɓa cutar da Allah subhanahu wa ta'ala da komai ba su suka cutar da kansu da kansu abinda zai biyo baya wasa yuhbitu amalahum kuma da sanu Allah zai rushe ayyukansu ayyuka bangare biyu ko dai ayyuka da suka yi wanda ana ganin a zahiri ayyukan lada ne irin ciyarwarsu irin sada zumuncinsu taimakon gajiyayye ko kuma ayyukan da suke ba dare ba rana na cutar da musulunci to wannan Allah subhanahu wataala zai lalata su zai rushe su yan uwa wannan rana ta alhamis kamar yadda kuka sani duk shekara muna samun wannan tagomashi babban rana ce ta farin ciki a wajenmu yadda babban malaminmu shehinmu a shek imamu ahalis sunawar jama'a al'imam abdullahi abdullah allah subhanahu wata'ala ya kaddara ya kawo mana wannan ziyara da ya saba tun daga rayuwar mai martaba sarki Allah ya gafarta masa ya yalwata masa Allah ya sani muna farin ciki da irin wannan ziyara wallahi ko da malam bai ce kala ba mu gan shi ya zo da lafiyarsa ya ishe mu farin ciki muna gode ma Allah akan wannan insha Allah ta'ala malam zai zo ya gabatar mana da 'yan nasihohi masu kima masu fa'ida kamar yadda ya saba ‘yan uwa abinda malam baya so ne dai amma zan yi wallahi Allah ya mana ni'ima da malam abdulwahab wata inuwa ce rubin izzati ya ni'imta mu da ita kuma wallahi wallahi wallahi ba ga ahalus sunna kawai ba wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba hata wanda suka saba da shi ta fuskan fahimta suna shan inuwarsa suna shan inuwoyinsa mu muna sane da haka za ga wani ya saba da shi amma wallahi zai biyo dare wani ma in ta kama da rana zai zo akan wata bukatarsa ko dai a gwamnatance mataki na jiha ko na ƙasa ko gun wani babban mutum kuma malam ba zai kalli wannan sabanin ba yadda zai yi wa ɗansa haka zai yi masa to wannan ni'ima ce da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa wala Allah sakamakon abubuwa da Allah ya yi wa malam nasara hassa da kuma wato ainihin haƙurinsa akan abubuwa wallahi a mutane da na sani wanda na rayu da su mala abdullahi lamba ɗaya ne a wajen saraha saraha shine rashin kwana ko kumbiya kumbiya duk yadda kake da malam ba zai ma rufa-rufa akan rashin gaskiya ba ba zai ma kara ba ko kai ne wanda ce maka yi ba daidai ba wala Allah wannan ta sa Allah ya sa ya samu wannan takadiri a wajen dukkan bangarori zaka al'adar Najeriya yan siyasa jam'iyya mai mulki a wata jiha idan tana dasawa da waɗansu malamai zaka ga cewa ɗayar opposite party ba sa dasawa to amma ni'imar da Allah ya wa malam duk wani dan siyasa wallahi zai saurare shi 100 bisa 100 saboda ba zai nemi komai wajen sa kuma ba zai masa kara a wajen gaskiya ba wannan ta sai zan mahalla kadir a wajen dukkan in siyasa nan wallahi tun daga mataki na sama har na ƙasa to wannan ni'ima ce Allah ya yi mana ba shi kadai ba a ce malamin mu Allah ya masa wannan muna godiya ga Allah mu dai abinda muke masa addu'a Allah ya tsawaita kwanakinsa ya sa masu albarka kuma Allah ya ƙara masa lafiya da juriya kun san duk shekara yakan je irin bauchi birnin kudu to amma bana sai zaɓi cewa da mu zai fara wala Allah ma daga mu ɗin ya zamo khitamu homisk eh saboda haka malam Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ƙara maka albarka fal tatafaddal mashkuran ma'juran muwaffaqan insha Allah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين farko dai da malamina ya fada na zo ne farkon godiya irin yadda mai martaba da gwamna suka sake kara wannan karfi mai albarka kan wannan masallaci mai albarka muna farin ciki wallahi matasa ku gode ma Allah a nan karatun naku ba na wargi ba ne ba na kabar bari a tashi ba ne karatu ne na ilimi mai albarka mai martaba ka gode ma Allah gada kai kuma muna so a isa mana sako ga gwamna yadda suka mai da wannan karatun bawa Allah nan jin hankali shi na nan in wannan ramadan ya wuce ina zuwa na karatu ga na mata ga na matasa zarata wannan shine rabonmu san manya malamai sun ce ilimi mai albarka shi ya fiye kowane irin rabu a duniya nan to mai martaba na zo yi wannan gojiyar ne da kayi sama da gwamna da wannan budada abin da mai martaba ne jikansa ya kafa don babu nuna addu'a fiye da abin da bawa Allah ne ya yi an laimar da kaburinsa rauza cikin rauza ci jannan abin da muke wuce muke gan cewa a ce tunanin da nake ko mu talibai ne da mu zan bar duniya muna da irin girman da Allah ya ba shi sai mu ce a birne mana gidanmu da dangi shi mai martaba ya ce a fito da shi a kai shi waje musulmi wannan ba kowane zai iya wannan abu ba eh wallahi Allah ubangiji sai idan manzo Allah tashin kiyama da duniya ta bayan da to kai kuma baka da wani abin da zaka yi a nan da sauran kanninka da sauran suturaki shi an shuka shi an zuba ruwa abin da mai martaba ya gina shine wannan ilimin da ya doki malam malaminsa ne kawai shi kuma gashi malam ina farin ciki kuma wallahi duk abin da ma nasir ki da shi ya bar annan ne a gaban ya zo nan farin ciki ke yi saboda martaba matasa da mata da suke karbi wannan addini shi sa kike gani Allah yana kawo zaman lafiya kasan dutse kuna shan nono laban yanda ya safi shine ilimi albarka littafi Allah da sunan manzon Allah ya Allah muna roko Allah Allah ya kamar mai martaba kuma Allah ya ma bayansa ma wanda suke da ra'an laubangi ba su rai mai albarka in wa cikin karatu na malam ya ishara shi ne gyarbawa na Allah Allah ina da gyarbawansa babba kuwa wanda ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabainsa malam ya ishara na gan yau yana yin sa rumonin bai tsaya fadada manganan ba da wani lokaci zai fadada manganu amma yau na ga ta kai tashi ya dan wuce shi ne gyarabawa wanda Allah ke ma bayansa manzala sallallahu alaihi wasallam da sahabai wasu gyarabawa guda hudu Allah ya musu wanda kwaya ɗaya aka mana nan muke cikin tashi hankali ya gyarbi sahabai da mummunan yiwa malam da manzala da kansa ya gyarbe su na kisan kai an zuba masu jini ya gyarbe su da tsoro a surta da su a ba tsoro kuma ya gyarbe su na asara arziki ya yi masu wannan tsoro amma ba su bari miki ɗaya a cikin yarban da alabin ba su kauce a hanya ba malayin shara lokacin da allah yake sai gyarbi su babban gyarbawa shi ne lokacin za su haji ga talauci ba su da abin za su ci ga zafi ranar ga bala'in yunwa suna cikin tafiya shan lai hana su kara farauta ba su da komai shi barewa zai wuce gaban sahabi ita bai gani mana Allah ya ce kansa da sanin Allah ya yi wannan ba su da abin da su ba su da komai da abin da za su yi farautan ki da su ci Allah ya ce kansa ba shi Allah ya ce na yi wannan ne in ga wa zai ji tsoro na cikin annabi na cikin su ba sallallahu alaihi wasallam haka suke fama da yunwa barewa zai wuce dabbobin farautar su su wuce sahabai suna fama da yiwu su ringa ce labbai ka lafma labbai labbai ka la sharika laka labbai haka za su san maka da wannan yiwu da wannan bala'i suka ci wannan nasara ba su taba ba saboda mai don su gina wannan ajinin da muke ciki sai gazwat lahandaku yakin na abin azab Allah ya sa manzo Allah kwana takwas ba abin da zai sa bakinsa dutse ya daura fuskan a cikinsa cikinsa manzo Allah ya daura cikinsa da yunwa ba sama abin da za ci ba aka girgiza makan nan ya madina har na sun kewaye ko ta ina suka kashe masa sahabai guda saba'in aka surta da su manzo Allah fasa masa kai an ciro masa hakori gine na zuba kuma daga baya munafikai suna kawo labari cewa ai za su dawo aka rikice su sun sun yi hankura aka kashe ohudu aka kashe kuma jiki waɗannan aka surta da su a hazab ban da kuma abin da ya shafi na gazatar abin na farko ohudu azab yunwa da bala'i bayan wancan zuba da mutum saba'in an kashe faffansa da haka waɗanda sabon su yi hankura don su tabbatar da wannan ajini bala'in da muke ciki yunwa da ya ka ba mu na ci abinci ba irin wanda ba mu zaga ba mun zage shugabannin mun zage sukaninmu mun lace juna mun zama 'yan maula ba mu da manufa yunwa kwaya da yanzu muke da su wannan kaga abinci a na yanzu ka shiga niger ko ka shiga benin ko ka shiga togo ga ai yanzu abinci a nan ya fi soki fiye da kasashen da suke kyawar ba za mu gode ma Allah ba ba za mu ci Allah mun gode ba saboda haka mu koma mu yi karatu mai albarka sam samu albarka rayuwa a shahid akidan da kuke sha nan shine akida wallahi mun shiga wani hali yanzu sahaban suna mika wuya manzon Allah don a tabbatar da wannan jinin wani an kashe babansa wani an kashe dansa wani an kashe faffansa manzala kashe faffansa duk wannan tabbatar da wannan jini amma yanzu a nan na gida su da bakan mace ta yi cikinsu in kagin gashin kamar yan luwatin amerika sun ke su allah ne allah ne su me dalilinka ya ce tun da allah ya harce halitta su ma halitta daga allah ne su ma allah ne suna na katun ƙuran ba iya ja ana tara tara jahilai shugabanni suna kallo sarakuna sarki ka yi hankuri abinda kuka gada wallahi shi ne kauna manzan Allah shi ne riki wannan ajini muna kira sarki musulmi muna kira sarki musulmi muna kira sarki musulmi ji tsoron komai akan wanda suka tunkare tauhidi ba zai yi ba ibn koji yace aksamtu bi rahmani mali lazizul aishi duna muhammadi illa alhawa hubbu nabi muhammadi yace bazan iya ci bazan iya sha ban ba kauna manzo Allah ba na rantsa da wanda ake kira rahman ta kaka baki muci zai minga tara yaran mata tara mutane ce shi Allah ne a kasar nan Allah ne wallahi wannan kafirci yafi na iblis yafi na fir'auna iblis ya ce shi ya saba ma Allah ne ya yarda shi bawa ne fir'auna kuma karshe sallama ya ce na yi imanin abin da bani isra'ila suka yi amma wannan suna nan sun ce Allah ka gaji ka ba da dama ni ya fi margurbinka suna nan kuma na gidan nan kuma ce wai mu zama lafiya kasan nan a ce wai mu ci mu sha lafiya wallahi Allah ba zai bari ba wallahi matasa ku yaki wannan akida wannan akida baya bukatar saurin kowa mutum ce shi Allah ne shi ma Allah ne to shi Allah me kake so ka ce ke bawa ne to shikenan kana katun Qur'ani kuma ka ci kana neman aljanna ashe aljannan da wuta baki da Allah zai shiga saboda Allah ba shi da bai kowa Allah ne kuma Allah ya harce wuta ya harce aljanna su zai shiga ciki Allah da kansa zai shiga wani wani wani irin kafirci ne wani irin ilhaji ne wani irin kin Allah ne ana zuba ido ana wannan kida ana gida wannan kafirci ma daban yake kowane kasa daban suke amma za su mabiya saboda haka mai martaba muna makusa ko ku ga sarki musulmi mun kira yan wa ahalin suna sun kira bararau ya kira abin nan sarki- eh, shugaban izala na jos ya kira malam rijin ya kira kowa ya kira wannan akidan allah yana hankuri da komai amma karka tunkari tauhidi karka kyaɗe sha'aninsa shi ɗaya ne ma nasara ya ce da su nasara da suke cewa annabi isa dan Allah ne Allah bai bari ba shi za ce ma ba ma annabi isa ba ne baki ɗaya mahalukin bawa abin nan Allah ne ana sama abin wasa ne me ba za mu shiga cikin Najeriya da bala'i ba Allah fa a ce shi ne kowane tarkace Allah ne yanzu masu rike tarbi wai suna wani ajini wannan ajinin munafikai ne ajini kafire ne ajini ajini mulhidu ne ne ba ruwan ne wannan ajinin kuma ya ki wannan ajini ko ya aiki Allah ba zai kyale mu ba dubayin da gyara bawa Allah ya ma sahabbai zuba da gin manzo Allah ma an fasa masa kai an ciro masa kori akan wannan ajini wani baki mace fito yi wannan mace bakan mace ta yi cikin ta a kaife ta wanda ba a so a ji a zuwa ta kai Allah ne to me ya fana la ce kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad a zuwa ce wai Allah da kuma na zuwa masu ido ba wanda yake da su me ake ba daidai ba to amfanin zuwa wannan karatun shi zai sa ku bambanta aya da duwasu saboda haka sha'anin Allah muna roko Allah Allah ubangiji sa kasan na doki mataki a yaki wanda baya bukata cewa wani dan izala wani cigiyaniya ko wani kadiriya turma wani in yadda da wannan akida duk wanda ya yadda da wannan akida shi ma kafiri ne eh baya bukata ba ci gane kake yi zala kake yi kowane irin tarkace ne ka yadda cewa komai Allah ne original kafiri ne kafi iblis baya bukata wani wani ho ho ho Allah shine Allah mu bayin sa ne bayin sa ne mu bayin sa ne shike abin da ya gani dama da mu bayan Allah farin cikin da muke ciki wannan karatukan da malaye bude kowane sabar lahad da ake yi nan gaba da ake yi muna maku gifta ajini shi ne a asadan da ba tashi hankali a ciki ina mamman samu wannan a samu matasa duk bala'in duniya in kana ilimi shi kagin ka samu nisuwan zuciya duk ficinan duniyan ka samu ilimi shi kagin ka samu zuciya muna fata wanda suka asa wannan karatu mai martaba allah ubangiji masa Allah masa daukaka cikin kaburinsa kuma gwamna da martaba da fadan baki daya muna masu roko Allah Allah ba su abin na albarka wannan abin da aka sa Allah muna kira kuma saraki babanmu da ya tafiya ya tafi umra a masa addu'a ne dawo da shi lafiya ya yanzu saraki na kira ku wannan gidan gidan ku ne mai martaba ice ne babban Allah ta tafi taba su taba ku ne taba ku taba su ku tsaya billahi da za ku gante ku wanda ba ku taba gani wannan shi ne mulki Allah ya baku ka san kuma na so kuma mai martaba ya mutu jama'a na tun da Allah ya ce ni ban taba ganga na yi da da ba irin dan gidan daban yake tsaya muke wannan gidan shi zai sababa fuska a janna Allah ya maku albarka rayuwa shi malami na kuma Allah ubangi ba shi hankuri ke ku ai malami na yana fada ne billahi lazim ma nasu ba ruwansa na wala sauran malamai tambaye shi ai duk rubuce-rubucen da muke da malam da dr sani eh shi ke duba mana ba kara a wajen gyara ba kara zai ce gana an gyara ba min layi da shi muna sale sa albarka rayuwarsa mai martaba ga shekarun ka Allah kara maka fiye da dubunsa kuma gidan ka zama babban ice da alheri ba daidai ba karki an kurin ka shi zai sa ka mallaka gidan ka tara mutum ka gada ka gada billahi da martaba mai hankuri ne kuma Allah ya tafi da shi mun gode ma Allah da ya mutu ba wani kasar na wani bai masa addu'a ba wanda ya ce mai martaba ya masa wani abu da sarakuna ne da ƴan siyasa da kawa amma kuma ya gaskiya ya zo shi ya faɗe shi gaje shi Allah ya sa gama lafiya Allah ya sa gama duniyar lafiya kuma nan dutse da muna da mai martaba ya ce zai dawo da nan zauna da rayuwa ya tafi amma duk da haka za mu ga lekawa muna da fama muna roƙo Allah a ajiya kuma Allah ya mata kyakkyawan ƙarshe kuma mai martaba Allah ya sa gama duniyar lafiya na ji mataki ya kunkuri Allah ya kara maka hankuri rayuwa mai albarka Allah ya sa gama duniyar lafiya Allah ya sa Qur'ani kece mu ranar tashin kiyama muna kira gwamnati gwamnati a nan kuma da suke bar da hankala kan wannan jini Allah ya taimake su Allah ya kara musu albarka da baki da matasa dutse matasa dutse Allah ya sani muna son ku mun kuna son sunan Allah ya tabbatar da daga gaban wasan da murmanci ku rike malamin ku Allah ya tashe mu da ku da mai martaba tashin kiyama a cikin aljanna muna son juna Allah ya sa mu gama lafiya wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi